الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin takwas ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna rukun Allah subhanahu wata'ala ya mana tofiki ya datar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kyawun aikon mu Allah ya karba mana kurakuranmu Allah ya gafarta mana Allah ya bukaci rayuwarmu da ƙasarmu gaba ɗaya a jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 61 na wannan sura mai albarka suratu yunus yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata 62 fadin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kabunan za mu amsa tambaya ɗaya ko biyu dangane da tambayar da aka yi jiya dan na wakafi ina ji akwai gabar da na manta ban ba da amsa ba sai daga ba nake tunawa a tambayar da yayi shin yin wakafi wajibi ne ina ji ban amsa wannan ba ko kuma ba ko tuna mun ba kuma kai shiru ko kuka kyale yin wakafi ba wajibi ne ba sadaka ce sunna ce kuma amma ana so mutum yana da hali yayi ake cewa kusan duk sahabban manzon Allah zai wahala kaga wani sahabi da bai yi wakafi ba kuma tsawon tarihin musulunci musulmai sun tafi akan wakafi shi yasa da taban hadisi akwai babin wakafi da taban fikihu duk akwai babin wakafi saboda haka in dai mutum yana da hali yana da kyau yayi amma ba dole bane to Allah ya dace da mu wannan yake cewa mutum ne yana da mata biyu a tabbace tambayar ba tambayar ne zan karanta da nassin ta ba mutum ne yana da mata biyu sai dayar saboda tsananin kishi ta yi wa mijin tsafi ya saki kishiyarta har sau uku kuma daga baya wato ya aka warware tsafin ko dai ya dawo hankalinsa shi sai yana so a e koma ya dawo da matar shi wannan zai yi ko ba zai yi ba to harkar saki yana bukatar hankali ba za a duba a ga an tsananin wato tsabin ya kai inda ke bai san ma'aina yake ba bai san masan da ya yi furta da wannan lafazin ba wannan sukin bai ako ba amma ya san abin da yake yi ya fahimci abin da ya yi sakin ya auku saboda akwai nau'i na hankali to wannan dole sai an zauna da shi an bincika inda har ya tabbata bai san ma me ya faɗa ba har ma daga baya hankalinsa ya dawo ana ce masa ka saki matar ka yana ce ni ban sake ta ba kuma aka tabbatar da haka raga cikin ba zai auko ba don wannan cutarwa ce cutarwa ce sannan tambayar sa tabi ke cewa mutum ne ya sadu da iyalansa bayan yin sahur ya azuminsa ya danganci lokacin da ya yi sahur in karfe hudu da in karfe hudu ne ya yi sahur akwai matsala ne hudu da rabi ya yi sahur akwai matsala ya danganci lokacin da ya yi sahur in dai dab da alfijir ne ya towa alfijir ya yi sahur kuma da ya gama sahur alfijir ya keto tukuna ya sadu da iyalinsa kuma ya sani ka wannan za su rama azumi kuma akwai kafara a kansu inda ya tilasta ta inda ba tilasta ta yi ba kuma ya tilasta ta kafara duk yana kansa ana fahimta saboda haka ya danganci lokacin in alfijir bai keto ba to ba matsala in alfijir ya keto kuma ya sani kaga anan akwai kafara a kansa in kuma bai sani ba sai masa uzuri shi ya lokacin alfijir bai keto ba sai ma an gama an gama jima'i sai ya fahimci a shi alfijir ya keto wannan yana da uzuri dan ba da zanzan yi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha akwai tambaya da dan uwa yayin dangane dangane da farin Allah subhanahu wataala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafahu huwa khayrun mimma yajma'un kuma da wata qira'a mutawatira kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu yayi tambaya akan wata mas'ala da kullum ana rigima akan ta mas'alar kafa hujja da wannan ayar dangane da halaccin yin maulidi a watan rabi'ul awwal wannan matsala ce duk shekara ana ta rigima a kanta ni a ka'ida ta bincika san magana irin waɗannan matsaloli ba an ba wani babi ne na ilimi karatu ne ya kawo kan wannan ba kuma akwai bukatan ai bayani a kansa abu ne ana ta maganganu shekara da shekaru kowa da hujjarsa matsalar ma ba ma magana kan matsalar ba sabani wannan ba yadda za a raba mutane da saɓani to amma matsalar ba a kiyaye ladabin saɓani an zo ana rigima kamar za a kafir da juna wannan ya fidda wannan daga musulunci wannan ya fidda wannan daga musulunci wanda kuma alhali babu wanda yake da aljanna babu wanda yake da wuta kowa yana kyautata zaton cewa nashin ya fi zama daidai amma gobe kiyama ne hakikanin al'amura za su bayyana saboda haka wani sa'adin ana zafafawa da yawa kowa ya tuhumci wancan a imaninsu baga akwai damuwa sabani in za a yi sabani tare da kiyaye ladabin sabani ba matsala ba matsala asali fa wato in ka fahimci mutum ka fahimci wani abu gaskiya ne kuma sabaninsa ba gaskiya ba ne sai kuma kaga wani yana yi abin da kai a fahimta daga ba gaskiya ba kaga a ƙa'ida ta shari'a za ka yi masa magana ne a fuskar mai nasiha yana kan kuskure ne ka yi masa bayani ya fahimci gaskiya ya dawo kan gaskiya ko ba ga wani a fuskar nasiha ce a fuskar kaso masa alheri ba a fuskar fada ba to amma yanzu an maida nasiha fada in ka gani akan kuskure bai gan ka tausaya min ka nuna min abin da ka fahimta shine daidai ta hanyar da ta dace domin ni ma an gane gaskiyar an samu lada an samu rahmar Allah wani sa'ili ma sai ma ka fidda ni daga cikin musulunci maka yi min nasiha to in ka fidda ni nasihar ta ka bata dawo da ni cikin musulunci ba ba ya za a yi to to saboda haka abu a fuskar nasiha to amma in ba kalli wannan wannan fuskar ba ba fuskar nasiha ba fuskar fada wancan group daban kuma daban rigima kamar yadda abubuwan da ku suke faruwa kuke gani a social media wani abu za ka ji kunya ma ka saurari wani jawabu kuma abu mamaki wanda ya sanya alkur'ani a gabansa littafin Allah mahalicci ilama a watan ramadan irin maganganu da yake fita a bakinsa ga azumi ga kur'ani a gabansa kuma shi ne mai fassara alkur'ani wani maganganun da ko jahili bai kamata ya yi su ba to anan taya za samu shirya ina abubuwa za su yi kyau babu wanda fa ya tilasta karfi da yaji karfi da yaji ka sa wani ya bi ra'ayin yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa maka cewa yayi bayani ya yi bayani hatta akwai kafaran da suka ce eh duk qur'ani sun ji duk ba za su musulunta ba ko sai dai su bada jizya su zauna su bada jizya su zauna sai addini to balle ko ni ta zan tilasta ka ka dauki ra'ayi na ko kai ka tilasta ni ka dauki ra'ayi to fadar ra'ayi ta hanyar da ta dace ba a ki ba to dangane tambayar da nan waye duk shekara ana yawan kafa hujja lokacin maulidi ana kafa hujja da wannan aya kullu fadlillahi bi rahmatihi bi dhalika falyafrahu falyafrahu cewa ya halatta a tara jama'a a yi bikin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafa hujja da alkur'ani a aka samu sabani akan koma ga fahimtar magabata wannan ayar ta zamanin manzon Allah da ransa ta soka ana karantawa sahabbai sun karanta sun fassara tabi'ai sun karanta sun fassara da ma wadanda suka goyi baya to sha zama suka samu sabani bi fadlillahi wa bi rahmatihi mi ake nufi wasu ka ce ƙur'ani musulunci wasu ka ce musulunci ƙur'ani wasu ka ce musulunci manzan Allah an yi da itifakin cewa alfarah shi ne nuna ka ji daɗi a ranka ka ji daɗi a ranka da aiko da manzan Allah ka ji daɗi a ranka da zuwa musulunci da zufan alƙur'ani wannan abu ne wanda aka itifaki a kansu shin a tara mutane a yi biki shi ma yana cikin farah din ko baya ciki wanda suna yi suna ganin suna ganin cewa wannan yana yana daga cikin faraha an kai haka kai faraha ne ba kai laifi ba gurin su to amma abin da ya kamata a duba a indai wannan farah sai mu doka sahabban manzon Allah sun fahimci wannan ayar ko ba su fahimta ba to ya suka fahimci ta indai farah yana nufin a tara jama'a yi biki ne kaga sahabban manzon Allah ba su yi farah da ya dace ba da manzon Allah ba kenan ko ba ga bane tabi'ai ma ba su yi farha da ya dace ba kenan tabi'u tabi'ina ba su yi murna da ya dace ba kenan tunda duk ba su yi wannan ba kuma kowa duk mai hankali ya san cewa sahabbai sun yi murnan da ya dace da zuwan manzon Allah aka tabi'ai sun yi tabi'u tabi'ina duk sun yi ana fahimta in kuma alfarah yana nufin a tara mutane a yi biki ne to kaga yanzu ayar ba kan manzon Allah kada yi magana ba ta yi magana ba akwai maganar zuwan musulunci akwai maganar mai zuwan ƙur'ani saboda aka sai mu duka ranar da ƙur'ani ya fara sauka shi ma sai lokacin ya yi mai mu tara jama'a mai mu yi buki idan ba mu haka ba ba mu farin ciki da alƙur'ani ba idan ba mu haka ba ba mu ba mu farin ciki da alƙur'ani ba ana fahimta da duk siyaki ne ne suka zo saboda haka wannan wata fahimta shi daga baya a ta zo wannan ayar ji ba ta nuna haka amma su masu yin wannan din maulidi ai suna da wasu wujoji ko ba komai suna da ka'ida akwai bida hasana akwai bida sayi'a ko aka ba gani ko ima duk ka su da hujojin gaba da za ta abu ai bida hasana wannan bida hasana ce an fahimta to almuhim in ka koma da tabar tafsiri gaba daya na magabata ba wanda zai ce maka fal yafrahu ko fal tafrahu a tara jama'a yi biki sai da ayi murna a ji daɗi da zuwan manzan Allah to ya samu sahabbai ba su tara jama'a ba tabi'ai ba su yi ba tabi tabi'i na ba su yi ba kamar da muka ambata in ga ana nufin ya kun ka dage cewa lalle a ana nufin a tara jama'a ne sai mu duba lokacin da tarihin da musulunci ya zo shi ma lokacin ya sai a tara jama'a a yi biki ranar da qur'ani ya sauka shi ma me a tara jama'a a yi biki idan baka yi haka ba sai mu ce maka baka yi farin ciki da zuwan alqur'ani ba baka yi farin ciki da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka wanda gamo a fahimtar mu kenan amma shi wanda yake kira ganin sabanin haka ya ji wanda kuma sai me sai ya yi ragashi ragin banki ba amma ka bi ta hanyar ladabi ka bi ta hanyar ladabi tun tarihi magabata wannan ya fadi ra'ayi wannan ya masa raddi wannan ya masa raddi ba sabon abu bane sabon abu shine me ka tuhumci imanin mutum ka fudda shi daga musulunci ka nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne don iska ne mutumin banza ne zage-zage wanda jahili baya yi kaga anan ne ba su to ya kamata masu wa'azi su zama ta masu koyi ga mutane masu koyi ga mutane yahudawa ba suka zo gurin manzan Allah sallama suka ce assamu alaika assamu alaika ma'ana mutuwa ta tabbata a kanka manzan Allah ya ce wa alaikum kuma ta tabbata a kan na na aisha sai ta ji zafi alaikum la'anatullah Allah ne muku Allah ta fara zagi ta fara tsine musu sai mazan Allah ya aisha alaiki bin rifqi bai kamata ki wannan ba ki bi da sannu da sannu ta ce ya rasulullah ba ka ji abin da suka faɗa akan ka ba sun maka mummunan addu'a sai yace naji ba ki ji amsar da na ba su ba nake musu wa alaikum Allah zai amsa addu'a ta amma su Allah ba zai amsa addu'ar da suka yi tsakaina ba ka duba yanzu yahudawa ne ba bai gude kan ba a gurin manzan Allah a gurin musulmi abu ne mutafak alaihi in ba ya musulunta ba dan mai shi dan wuta kuma me wace irin wani irin zance suka fada manzan Allah Allah san manzan Allah ya mutu amma duk da haka wani irin martani manzan Allah ya bayar na na aisha da ta fusata ta fara tsine musu maza Allah barin ta yi hana ta yi amma kai yanzu akan wata mas'ala khilafiyya ajilla fiha dhanniya kuma kowanne ku yana da magabata ba akan mu aka fara ba misali yanzu rigima kan maulidi ya halatta ko bai halatta ba akan mu aka fara akwai malaman da suka gabata sun yi bayani a ta cikin malaman malikiya irin su faki hani ya yawa risala sharhi littafi musamman ya rubuta akan cewa maulidi bid'a ce in ka karanta al-mi'yarul mu'rib lidwan sharisi malami ne na kasar tunisia ko maghrib ya tara fatawoyi na malaman malikiya ya kawo ra'ayi hatta daga cikin malaman malikiya cewa wannan ba sunna bace bai kamata musulmi su yi ba ba yau kakan mu aka fara ba ima ka zo ka dauki bindiga akan maulidi ka kashe kai kana ganin bai halatta ba ko shi wanda yana ganin ya halatta ya dauki bindiga ya kashe mutane daga wani sabanin ya kare kenan ko sabanin zai ci gaba zai ci gaba abin da ya kamata shi ne ayin mura'akin ladabi ayin mura'akin ladabi inda mun mutum wanda mutum yana cewa la ilaha illallah kuma ya mutu akan la ilaha illallah karshe bai zai shiga aljannan nan ba summa awratan alladhina summa awratan kitabal ladina safaina min ibadi wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah karshe me yace jannatu min adini idkhulunaha suwaye zalimun din da muqtasidun da sabiqun bil khairati duk Allah mai yace za su shiga aljanna to me yasa me yasa ake rikici yawun da ya wuce iyaka abin nufi anan ni ban ce kar mutum fito ra'ayinsa ba abinda ka gamsu tsakaninka da Allah wannan shine gaskiya ka fada a ko ina kuma ka fada hujjojinka ka kare kar kai munafunci karkai munafunci a dangane da imanin abinda ka gamsu da shi ka faɗa amma ta hanyar da ta dace amma kada ka wuce iyaka to Allah ya samu dace wannan mutane biyu suna neman addu'a bala ina neman addu'a ina neman ina neman aikin soja ya bi sau uku a jaya ne addu'a na gode malam to shawarar nan ba ka yi addu'a ka ce in alkhairi ne Allah ka bani in ba alkhairi bai Allah ka jinja mu da mafi alkhairi abin da ya kamata gina domin wani abu za ka so shi Allah zai hana ka da ba don alkhairi ne ga jinka ba saboda haka iri wani sai mutum ya ba Allah sabi ɗan Allah wani abin alkhairi ne ga addini na da rayuwata ya Allah ka tabbatar mu in babu alkhairi Allah ka cinja mu da mafi alkhairi addu'a da ya kamata kai kiran wannan yana yana yana yawan istighfari yana roƙon addu'a a gurin yana yawan istighfari yana roƙon addu'a gurin malam da sauran ɗan wato Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya dukkanin masu bukata ne ko Allah ya masa bukatar sa ta alkhairi amin marasa lafiya Allah ya ba su lafiya na'am ala inna awliya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم الله تعالى سوى ألا أسرر أجي إن أولياء الله للي وليا الله مصويا الله لا خوف عليهم باب ونصور أغريسوا wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba to bai Allah ta'ala ya ba mu labarai na kafirai sanda kuma ayat da makaranta jiya ayatul muraqaba Allah ta'ala ya yi mana bayanin cewa a duk halin da muke ciki yana ganin mu yana sane da mu da wani aikin da muke yi ko za mu yi Allah ta'ala ya sani yana gani mu yi bayanin cewa wannan yana nuna mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah subhanahu wataala a duk inda kake kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake domin duk inda ka shiga Allah yana ganin ka Allah ya san da halinka to yana kuma Allah ta'ala sai yake wa mu'minai bishara bayan ya fada mana matsayin kafirai Allah anan Allah ta'ala anan yana fada mana matsayin mu'minai masu cikakken imani su kuma wanda irin tanadi Allah ta'ala ya yi musu wace irin sakayya Allah ta'ala ya yi musu ala ku saurara ku ji adatu tambihi yana so a ta hankalinmu domin a nuna mana muhimmancin abin da Allah ta'ala zai fada mana cikin wannan aya inna lalle auliya Allah musoyan Allah waliyan Allah auliya jam'u wali wali kuma da suka ta doko daga daga waliyu wali kuma shine alqurb kusanci kuma akwai alwilaya alwilaya ita ce almahabba wal nusra to abin nufi anan shine alwali shine masoyin Allah wanda yana son Allah wanda yana taimakon addinin Allah wanda yana yana da kusanci zuwa ga Allah da kyawawan ayyukansa da imaninsa da tsoron Allahnsa shine alwali bidul abu ba maki ba alwaliyu zai daki ma'anar maf'ul zai daki ma'anar fa'il don fa'il ne ma'ana fa'il mai kaunar Allah kace wali a matsayin fa'il mai kaunar Allah mai san Allah mai taimakon addinin Allah an kace wali fa'il bi ma'ana maf'ul wanda Allah yana san sa wanda Allah yana taimakon sa wanda ana wanda Allah ta'ala yana jibintan al'amarin sa kuma malamai suka ce al'amrani mutalazimani domin in ka so Allah da gaske ka taimaki addinin Allah da gaske Allah mai zai so ka zai taimaki ka kuma Allah ba zai taimaki ba zai so ba sai mai wanda ya taimaki addinin sa wanda ya so shi saboda ka al'amrani mutalazimani ka so Allah ka taimaki addinin Allah Allah madaukin sarki shi ma ya so ka ya baka nasara ya taimaka maka ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله شيني ولي مؤمني زي تيما كاموس زي زي بنشاء الأمر رسو. زي شري الدسو آه وانا آية أسليني وجن تبتر دا واتو ولتكا ولتكا الله wani ayar da wannan bayani kuma a gurare da dama Allah ta'ala ya yi magana akan wilaya daga gare shi zuwa ga mu'minai ko wilayar mu'minai kuma maganar walittaka ko waliya zuwa cikin sun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana yawan magana akan wali wani wani waliyin Allah ne a wannan ai bayin Allah ne waliyin Allah ne ana yawan jin waɗannan maganganu a bakin mutane sai da wani sa'ili a fuskar gaskiya ko nishari kuma a fuskar kariya ya kuma sanda kuma akwai waliyan Allah sanda kuma akwai waliyan shaidanu kamar yadda insha Allah za mu yi bayani to su waɗannan waliyai masoyin Allah waɗanda Allah ta'ala yana son su waɗanda su kuma suna son Allah suna kaunar Allah suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin tanadi Allah ta'ala ya yi musu sai Allah ta'ala yake cewa la khawfun alaihim babu wani tsoro a tare da su ma'ana al-khawfu min luhuqi makruhin tsoron wata kada wani abin da ba sa so ya same su ya same su dama tsoro kullun shine me kada abin da baka so ya same ka abin da baka so na in ma kada ka rasa wani abin da kake sa ran za ka same shi ka rasa shi ko ko abinda zai cutar da kai zai same ka to tsoron wannan kana bin wannan a ranka karfa a kashe ni karfa a kashe ni karfa in yi asara karfa a cutar da ni karfa in yi rashin lafiya ka wanda jin me tsoro ne to irin wannan fargaba irin wannan tsoro babu a tare da mu'minai waliyan Allah subhanahu wataala wala hum yahzanun ba ba su bakin ciki ba san dangane da rasa wani abu bakin cikin ana yi ne akan abin da ya riga ya wuce da akwai wani abin da zaka yi in ka zaka samu kuɗi baka yi ba can daga bayan ka tono sai kai bakin ciki me yasa ban yi wannan abu wani ya cuce ka a baya in ka jira dan me wani ya cuce ni sai kai bakin ciki to bakin ciki akan abin da ya wuce to wannan babu tsoro a tare da tare da su ba za su bakin ciki ba a ran duniya ko a lahira ne jumhurul mufassirin mafi yawa malaman tafsiri sun sun tafi akan cewa wannan a lahira ne mu'minai idan suka tuna gidan lahira ba za su ji tsoro ba gobe kiyama idan aka tada su ba za su ji tsoro ba domin sun aikata ayyuka nagari babu tsoro tsare da su tsoron Allah da Allah zai sa su azaba da sauransu wala hum yahzanun kuma ba su yi bakin ciki ba akan abin da ya gabata a rayuwarsu ta duniya ba za su yi nadama ba in ma sun tuno rayuwarsu ta duniya babu abin da zai zai dame su domin ji rayuwarsu sun tafiyar wajen bin Allah wajen bin manzon Allah wajen aikata kyawawan ayyuka babu abin da za su tuna ce dan me muka yi kaza dan me bamu yi kaza ba ba su da wannan ana fahimta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la yahzuruhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wato firgici babban firgici ba zai ba zai bakanta musu rai ba firgicin a ce a shigar da su wuta ko a yi musu azaba farfajin ranar tashin alkiyama asali ma wata talaqahumul mala'ika mala'iku za su tarbe su su fara musu haza yau mukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar da kun kasance ana yi muku alƙawari cewa za a yi muku sakayya da gidan aljanna saboda haka ba su da wannan a firgici a gobe kiyama wannan ra'ayi mafi yawan malamai kenan wasu malamai sun tafi akan umum gobe kiyama ba su da tsoro akan cewa wani mummuna abu zai same su kuma ba za su yi bakin ciki ba akan rayuwarsu ta duniya akan abin da suka gabatar a nan duniya kuma har wala yau suka ce hatta a nan duniya ba su da tsoro ba su da bakin ciki rashin tsoron mana ko sun ji tsoro tsoron ba zai dawwama ba ba su da tsoron cewa makiyansu za su za su samu galaba a kansu don suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa tsoron za su samu duniya ko ba za su samu duniya ba mai son duniya yana da wannan fargaba ko ba gaba kana son duniya so na bala'i yanzu wannan kasuwanci zan ci riba ko ba zan ci riba ba hankalinka a tashi wannan ba tsoro ba zan samu wannan aiki ko ba zan samu wannan aikin ba hankalinka a tashi wannan ba tsoro ba zan samu wannan matsayi ko ba zan samu wannan matsayin ba yanzu ina rasa wannan matsayin ya mako mata anya zan yi rayu kuwa idan wannan kasuwancin ya lalace anya anya zan rayu kuwa ya zan yi da kaina wannan ba tsoro bane kuma akan me akan al'amarin duniya to mu'mini ba su da wannan auliya'ullah ba su da wannan sun san rayuwarsu tana hannun Allah sun samu daga Allah ba su samu daga Allah tare da daukar sababi kowa lahun ya zanuna a nan rayuwar duniya ba sa bakin ciki don sun yi asara don sun rasa wani abu na duniya sun rasa wani matsayi za su wannan abin duniya ne dama Allah ne ya kawo kuma ya tafi shi kenan dama wani ne kulla mu shirri dama wani baya sauna dama wani yana hasada da ni ka inda na yi kaza wallahi duk wannan waliyin Allah ba su da shi wani a rayuwar duniya kenan sannan kuma ƙari rashin tsoro da kuma rashin bakin ciki gobe kiyama irin su imam ibn atiyya yake cewa al'umumu sahih idan aka tafi akan umum rashin tsoro da bakin ciki a nan duniya da kuma rashin tsoro da bakin ciki rashin bakin ciki a gobe kiyama a duk yayi Allah ce la khawfun babu wani tsoro duk wani nau'i na tsoro babu la nafiya lil jins idan aka samu la kuma ya yi fatihin suna da zai biyo baya da haufa wannan sunan ma'anawi ne ko zaki ne umum yake nufi ba ba matsala amma ba fata aka kawo ba kamar kace la rajul shin wannan daidai ke da la rajula la rajula fil baiti la rajulun fil baiti akwai bambanci suka ce in zaj ne ba lalle bane yana nufin umum amma ism ma'anawi ne babu bambanci kamar kace la khawfa la khawfun domin wannan ba zaki bai saboda haka anan ma la khawfun babu wani tsoro a tare da su duk wani nau'i na tsoro abin da ake kiransa tsoro ba su da shi saboda me saboda su auliya ullahi ne yau za ka samu wannan sai ka zama to waliyun lahi kana fahimta dukkan nan yanzu a cikin muke da tsoro a kan naira dubu sai ka shiga cikin tsoro kuma nan gari ya waye ba kai bacci ba kan naira dubu ba gari ya waye ba kai bacci ba inda misali yanzu wani zai shiga masallacin nan da neransa dubu biyar biyar biyar a cikin envelope yana bi layi-layi yana bayarwa sai ya zo kanka ya kalle ka kuka ido hudu da shi sai ya tsalle ka ya wuce tsakani da allah in kaje gida ya za ka ci eh ya za ka ci sai ka ji kila ma shi sai ce maka don me wannan ranar ka zo tafsiri ne maka da ma baka zo wannan tafsirin ba akan nawa saboda ka rasa duniya ka ji tsoro kai bakin ciki dubu biyar to waliyan Allah ba su ba haka suke yanzu muna fassarawa auliya'ullahi yanzu kowa kamar a zuci shi yana ji shi ma auliya'ullahi ne eh a cikin sauki zaka iya ka sa kanka cikin auliya'ullahi dan alheri ne ba wanda ba san alheri ko ba wanda ba zan alheri to amma kuma samun wannan da kamar da aya ta gaba za ta yi bayani su waye auliya ullahi an fahimta to in ba babu tsoro a gare su babu bakin ciki ba su bakin ciki ba to ya me za a ba su za a ba su al'amnu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kaga wannan ɗaya daga cikin sifofin su kenan allazina amanu wanda sun yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmi basu garwaya imanin su da duk wani nau'i na shirka ba bi ayi nau'in min shirki shirka babba ko shirka karama babu a cikin aikin su babu a cikin ibadar su babu riya cikin ibadar su cikin aikin su Allah ta'ala ya ce wadannan suna da aminci ba barka ba tare da su من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمن دون يا زورك كاورا غش القيامة فله خير منها زاباشي لا دامي الخير منها سبل ون حسنة منها أنا من تعليليات منها سبل ون حسنة وهم من فزع يومئذ آمن ما ولا رانا za su aminta daga firgishi na ran tashin alkiyama to shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun an samu hadisi daga Abu Hurairah wanda Ibn Hibban ya rawaito kuma an samu magamancin wannan hadisin daga Sayyidina Umar a cikin surat na Abu Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillah akwai a cikin bayin Allah ibadan wasu bayi laisu bi anbiya ba annabawa bane yaghbituhumul anbiya wash shuhada annabawa da shahidai waɗanda suka mutu suka yi shahada a bagen jihadi su ma suna sha'awarsu suna sha'awarsu qila manhum la'allana nuhibbu sahabbai suka ce ya rasulullahi su waye ka faɗa mana su domin mu so su da ba mu'mini yana son mu'mini kaga ba ka samu labarin bawan Allah salihi sai ka so shi ka samu labarin wani bawan Allah mu'mini sai ka so shi abinda ake so kin in ce ka fada mana suwa ya rasulullahi domin mu so su sai manzo Allah ce hum qaumun su wasu mutane ne tahabbu bi nurillah suka so junan su da hasken Allah mana sun so junan su saboda addini min ghairi ahami walan tisabi ba tare da zama akwai wata dangantaka ta jini a tsakaninsu garinsu daban kabilarsu daban babu inda suka haɗu ta hanyar dangantaka da kabila addini ne ya haɗa su suka so junansu saboda Allah suka rayu akan wannan suka bauta wa Allah yace gobe kiyama wujuhuhum nurun fuskokin su duk haske yake ala manabira min nur Allah zai aza su akan mimbari na haske fuska ga haske mimbarin da suke tsaye akai haske mimbarin haske sai manzon Allah ce la yakhafuna ba za su ji ba za su ji tsoro ba idza khafa nasu lokacin da mutane za su ji tsoro wala yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba idza hazina nasu lokacin da mutane za su yi bakin ciki so ne wa za ku gina auliya Allah to Allah ya samu cikin su to in kana son ka shiga cikin su to ka ji ayata biyu Allah ta'ala yake cewa الذين آمنوا آمنوا وكانوا يتقون كما تنبأ أكي wannan auliya'ul lahi wurin za samu wannan martaba mai girma ba tsoro ba fargaba ba bakin ciki su waye ne ya kamata mu san su domin mu ma mu shiga ciki sai Allah sai abu ai wajen bayani kan mai sauki ne sai idan za ku yi aiki ko ba za ku yi aiki ba allazina amanu su ne waɗanda sun yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah jumla ce aya ce magana ce takaitacciya abubuwa guda biyu amanu wa kanu yattaquna amma ba karkashin wannan ba ba za a yi bayani abubuwa da yawa su shauci allazi na amur waɗanda sun yi imani imani mai inganci imaninsu da Allah ba matsala imaninsu da manzan Allah ba matsala imaninsu da sauran annabawa ba matsala imaninsu da littafin Allah ba matsala imaninsu da mala'iku ba matsala imaninsu da ranar rashin alkiyama ba matsala imaninsu da alƙaza wal ƙadar ba matsala kaga wannan ba ƙarar aiki ba ne kuma suka kiyaye wannan imani kuma suka rasu akan wannan imani haka na wajen ibada su ba matsala azumin su ba matsala sallar su ba matsala zakar su ba matsala haƙin haƙin su ba matsala zikirin su ba matsala suna kiyaye dokar Allah gurgudun hali to su ne waliyan Allah imam ibn jarir tabari yake cewa wali shine man kana bi sifati allati wasafahu Allah biha wa huwa alladhi amana wattaqa dan malamai sun kawo ta'arifa da yawa bayanin su wani wali amma ibn jarir tabari imam al-mufassiri yake cewa wali kam Allah ya riga bayyana shi shine wanda ya imani da Allah sannan kuma ya kasance yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ana ganewa to daga wasu ya take daga wanda matsayi matsayi imani matsayi matsayi to daga wasu daga wace alkamila wadda ta cika ta yi za gane wannan Allah ce wa kanu sun kasance halin su kenan ba wai suna tsoron Allah ba ne suna cikin talauci sun samu wadata ba tsoron Allah ba wai suna tsoron Allah bane idan sun shiga cikin kunci mutum ya shiga cikin kunci sai ya rika zuwa masallaci yana zuwa zauna sahun gaba idan an tashi mana a samu addu'a a ce wani bawan Allah ne kullum yana masallaci amma ran da ya samu wadata to ba shi ba masallaci daga wasu ba temporary bace permanent ce kullum ne a ko'ina ne a kowane hali da daɗi da ba daɗi watani sai da alaji yadda kuna siratun muzari liddalaji ala tajadduri wulistimar suna dawama kan wani koyaushe tsoron Allah kamar da mazalata ita ƙilla haifu magudu duk inda suke za su rasa duniya sun yadda su rasa dubi za a cutar da su akan addini sun yadda a cutar da su za a zage su sun yadda a zage su su dai abin da ke gabansu shine mai imaninsu da takawarsu ba ja da baya akan wani kuma to gurgudan imanin mutum gurgudan takawarsa gurgudan samun wilaya su makansu waliyan matsayi-matsayi ne ba duk waliyai ba ne matsayi guda ana fahimta yanzu sabon masu Allah ba waliyai ba ne ko ba ka ba ne waliyai ne ko ba waliyai ba amma ya matsayinsu daban-daban to haka nan waliye matsayi-matsayi mu'minai matsayi-matsayi musulmai matsayi-matsayi gwargwadon imaninka gwargwadon tsoron allahnka inna akramakum inda allahi atqakum a hadisin abu huraira hadisin qudsi hadisin bukhari hadisin da malamai suke kiransa hadisul wali sunan hadisin hadisin me hadisul wali man ada li waliyin faqad azantuhu bil harb kai wannan wanda sun kai munzalan munzali karshe na wilaya kira na walittaka duk wanda yayi gaba da wani waliyi na faqad azantuhu bil harb na sanar da shi zan yaƙe shi ma na zan halakar da shi wane ne zai iya yaƙi da Allah wato mutum zai kai wajen walittaka wajen samun kusanci da Allah matsayin da idan ka yi fada da shi ka yi fada da Allah ne ba da shi ba ka yi fada da Allah ne ba da shi ba saboda matsayinsa a wurin Allah Allah ya ce na sanar da shi zan hallaka da shi sai Allah ta'ala a wani hadisul kursi ya faɗi abubuwan da za a samu matsayin walittaka da Allah ta'ala yake cewa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu abin da bawa zai yi wanda Allah ta'ala yake so kamar bawa ya kiyaye farillai sallah ta farilla azumi na farilla zakka ta farilla aiki haji ta farilla sauran farillai abubuwan da suke wajibai Allah ya farillata su babu abin da Allah yake so kamar ka kiyaye wannan to bawan Allah wali ya kiyaye wannan وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bayan waliyi ya kiyaye farillai sannan kuma zai ci gaba da yawaita na filfilu hatta uhibba in ya yawaita na filfilu sai Allah ya so shi in kuma Allah ya so shi shikenan ba kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha sai Allah ta'ala ya ce zan kare jinsa ta yadda ba zai ji ba sai abin da Allah yake so ba zai gada idonsa ba sai abin da Allah yake so Allah zai bashi wannan kariya ba zai taba da hannunsa ba sai abin da Allah yake so ba zai taka da kafarsa ya ji wani guri ba sai gurin da Allah Allah zai bashi kariya ba zai fada cikin sabo ba kawo na wuli kenan jilla in sa'alani in yi daga hamsu ya Allah la'u'tiyan nan na rantsi zan bashi Allah rantsuwa yi ma la'u'tiyan nan na rantsi zan bashi wala in ista'azani idan ya nemi kariya ta yace ya Allah ka kare ni daga kaza la'u'izan nan wallahi zan kare shi Allah bai ke rantsuwa kuma bawa zai iya kai wannan matsayi da me da imaninsa da tsoron Allahnsa kaga wannan mataki ne ba kowa zai kai ba to shaza malamin suka ce waliyan ma akwai as-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun sune sabiqun bil khairat bi idnillah sune masu kiyaye farillai masu nisantan haram masu kiyaye sunnoni masu kiyaye mustahabbai masu nisantar haram masu nisantar hatta makruhi ba sai haka malamai suka fasa sannan akwai zalimun li nafsi wanda yake wa muqtasi wanda yake yana kiyaye farillai da wajibai kuma yana nisantar haram amma sunnoni da mustahabai wata ran wata ran amma haram kam babu shi babu shi babu barin wajibi shi ma muktasi shi ma shiga cikin waliyi saboda haka an ji dai a takaice babitin wali idan ya zama mutum ya zamana yana dawwama akan sabon Allah abubuwa shan giya fasikanci baya kula da sallah baya kula da azumi amma saboda yawan zikirinsa da sauransu za mu ce masa wali ba za mu ce masa wali ba yawan zikirinsa in ya tsakani da Allah Allah zai bashi ladan shi amma martabar wali kam ga sabon Allah na zahiri ba kuma wajen wajen ba kullum yana yi babu ruwansa ka wani ba maganar wali domin bai samu allazi na amonu wa kanu ya taɓori ba ana fahimta kuma ba daga cin sharajin wali ya zama ta baya kuskure domin wannan martaba ce ta manzan Allah annabawa al'isma Allah ta ya ambaci Allah ta'ala da ya ambaci sufofin مؤمنين المتقون ما استقوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المتقون ما سورة الله سورة ولن إذن سكي ليفي وسكا ذلك تكاونا سو ستنا جرمان الله كما ستوبة بذات دوما أكن ذنوبي بقى الهالي سنة سنة ذنوبي ta yi wali wata nan ya kuskure amma yana kare kuskurensa mai zai yi saure tuba da ina Allah ya hibbu tawwabi wa hibbu mutatahhirin tahirin domin kai kuskure nan ta ake ka tuba shi ma wani matsayi ne dan ce yuhibbu tawwabi saboda haka ba sharri bane na wali a ce ba zai yi kuskure ba sai dai zai saure tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to so da dama za ga mutane suna da awar walittaka ba tare da sharadin a waliyi ba to wannan gaskiya ba ba walittaka bace ta Allah da Annabi da awar walittaka ce ta neman matsayi a samu girma gurin jama'a domin akwai ci da addini mutum ya nuna imaninsa ya nuna tsoron Allah da dan a girmama shi ya ci da addini to wannan ba walittaka bace wannan ba waliyi bane to dole kafin mu ce wani wani wali zama da zahiri muke aiki ya kiyaye farillai ya kiyaye wajibai ya nisanta su da haram ya kuma yi da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala aya ta gaba yake cewa lahumul bushra suna da albishir fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirah da gobe kiyama la tabdila li kalimatillah babu wani sauyi ko canji ga kalmomin Allah zalika wannan huwa al-fawz al-azim shine babban rabo bayan Allah ta'ala ya budi cewa ba su da khaufi ba su da bakin ciki kaga wannan tsira kenan ba sun tsira kenan to tsira bayan sun tsira kuma shikenan ko akwai wani abu to shi ne Allah tare da a ba maganar khawf ba ba su da tsoro ba za su yi bakin ciki bakin ciki ba kadai ne ba a'a akwai ƙari akwai matsayi da Allah ta'ala zai ba su lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir albishir shine me ka ba mutum labari mai faranta rai fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wal akhir da kuma ran tashin alkiyama ranar an tashi alkiyama shine mai ayi musu albishir gidan aljanna yawma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum yawma jannat tajri min tahtiha al-anhar shiranan da ba ga mu'minai maza da mu'minai mata gaban su haske ne yake jin su gaban su da daman su haske don lokaci akwai duhu amma su suna bin haske suna tafiya sai malaikun su ce da su albishirinku yau wuri albishirun jannatin sakayyar ku ita ce gidajen aljanna ta jiri mai tahadi al'anha to wannan shi ne bisharar da za a musu gobe kiyama to bisharar a nan duniya malamai sun fadi baganganu masu yawa amma duk yana min babi tafsiri tanawo shata imam ibn jarir al-tabari yarin jayar da al'umumi duk abin da malamai suka fada a fuskar bishara sun shiga cikin wannan albishir da Allah ta'ala ya ambata daga cikin abubuwan da malamai suka fada a fuskar albishirin da Allah ta'ala zai musu ko zai ba su a nan duniya waliyan Allah ta'ala a nan duniya ma akwai bishara gare su akwai albishir kafin albishir da za a yi musu abubuwa kiyama na gidan aljanna to me wannan nan akwai abubuwa da dama daga ciki wato a ru'ya saliha yara rajulu aw turadahu ji masal mafarki kikkiawa mafarki mafarkin nagari da mutum zai gani da kansa wannan bishara ce kai mafarki zaka ka an saka gidan aljanna kai mafarki kana tare da hurul ain kai mafarki ka tsallake sirari kamar kiftawar ido hadin wannan ru'ya saliha ce ko kuma wani ya mafarki kyakkyawa a kanka ce wallahi na yi mafarki kana sanye da fararen tufafi kana karanta alkur'ani kana kaza kaza kyakkyawa mafarki da wani zai maka wannan albishir ne albishir ne domin abin da zai faranta maka rai sannan bisharar da mala'iku za su yi wa mu'mini idan mu'mini ya zo rasuwa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن سوزوا رسوا ملائكة زاسوا داما كما عند حديث براء يونا تكين المسند idan mutum ya zo mutuwa mala'ikun rahama za su zo mala'ikan mutuwa zai zo ya zauna a kansa ya ce ayyatu hannafsu tsayiba ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan ya ke rai mai tsarki mu'mina ya kai rai mai tsarki ka fita zuwa ga raham gafarar Allah da yardar Allah subhanahu wa ba wannan bishara ce nan ma wasu malamai suka wajen bishara ce za su ta fi duniya wasu malamai suna ta wannan bishara wa fil akhirah domin ƙarshen rayuwarka da duniya kuma farkon al'amarinka da lahira ƙarƙashin wannan wasu malamai suke sawa wasu malamai suna sawa ƙarƙashin a bishara wanda za a yi wa mu'minai a nan duniya za mu doki ta uku mu tsaya sauran in Allah ya kawo gobe za mu ƙarasa sana'un nasi alai yana daga cikin albishir a nan bishara a nan duniya da waliye za su samu mutane su yaba musu su yi abu mutane su yaba musu ba tare da sun nemi wannan ba kuma abin da suka yi ba don wannan suka yi ba hadisin abu zar a cikin sahih muslim aka tambayi manzo Allah ya rasulullah ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alai ya matsayin mutum zai yi aiki na alkhairi ya sadaka ko ya bada ilimi ko ya wa'azi ko ya raba alqur'ani ko ya wani wakafi amma mutane suna yaba masa kai wani ya kyauta wani ya aikin alkhairi Allah ya saka masa dama mutumin kirki ne ai masa wannan yabo ya mutun shin wannan zai rusa masa aikin sa ko ba zai rusa masa aikin sa ba to shine manzo Allah ya ce a'a wannan ai babu laifi tilka ajilu bushra lil mu'min wannan bishara ce da aka gaggauta wa mu'mini domin dama mutane shuhada Allah bil ard mu shaidun Allah ne a bankas to wannan bishara ce mutane su bari alkhairi a kanka sha sami aka wuce da wata gawa mutane suka bari alkhairi a kansu manzan Allah ce waje bace aka wuce da wata gawa mutane suka bari mummunar magana a kan wannan gawar manzan Allah ce waje bace suka ce rasu lalai nan ma waje ban nan ma waje ban me faru shi wancan na farko bawan Allah salihi ne kun bari alkhairi a kansa saboda haka ya samu aljanna shi kuma na biyu ba mutumin kirki bane aka bari munanan maganganu saboda haka za a masa azaba da wuta saboda haka a bishara a nan duniya na da fuskoki da dama saboda lokaci da ƙari za mu tsaya nan idan Allah kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da sauran da fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imaninmu kuma mu yi ijtihadi mu nemi matsayin waliyai din tukunna ka samu ka dan tsare imaninka amma tun farko ka tashi mataki na ƙarshe ka nema me zai faru kira abin da kai daga cikin da'ira ta ce ga ba ka da komai amma an ka nemi ƙyan ƙarshe-ƙarshe rin ɗari bisa ɗari kana bugawa kana bugawa kana bugawa kana bugawa in abu ya baci za ka samu nawa in ya baci sittin hamsin ko ba ka ba ne a matan farko ka nemi nawa hamsin ƙarshe ka tashi da goma ko ashirin tsara akwai matsala to kai amfanin jin waɗannan bayanai shi ne kai maka sa ranka ya zan yi in samu wannan matsayin gwargwadon haɗi wa ma zalika ala Allah bi aziz falazar Allah ba ta takaita akan wasu mutane ba duk wanda Allah da ya yi bayani don me Allah ke wannan bayanin kowa ya yi samu in kai Allah ba zai hana ka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أستغفرك وأتوب إليك